بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan yammaci na litinin a 24 ga watan jumada al-akhirah na hijirar manzo sallallahu a shekara ta 1436 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine 13 ga watan 4 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na 34 a wannan littafi da muke karantawa na tajiridu tauhidil mufid na malam al-makrizi rahimahullahu ta'ala inda kuma muka tsaya mun karanta kashe mutane na farko daga cikin kashe hudu da malamin ya bayyana mana cewa mutane sun kasu zuwa kashe hudu dangane da ikhlasi da kuma mutaba'a ikhlasi shine tsantsance aiki a yi shi domin Allah mutaba'a kuma shine shi aikin ibadar in an yi shi don Allah to kuma a yi shi gwargwadon karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko qasdan na biyu kuma kaifan wajen nufinka ka nufi ubangiji wajen kuma yadda za ka yi aikin ka yi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yace mutane sun kasu kashi hudu dangane da wannan kashin farko su ne ahlul ikhlasi wal mutaba'a wanda suka hada ikhlasin da mutaba'a duk Allah ya basu suna yi duk aikin su suna yin sa domin Allah don samun yardar Allah don samun lada a gun Allah don neman su shiga aljanna sannan kuma suna yi gwargwadon yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya nuna yadda ake yi kuma suka karba daga gare shi to ya kuma wani mana bayanin menene ikhlasin da kuma dai maganar fudail ibn iyad da ya kawo mana har inda dai ya kare wannan bangare za mu tashi a kashi biyu na biyu na waɗannan mutane nan ne aiko? ga bismillah الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة وهؤلاء شرار الخلق وهم ال... وهم المتزينون بأعمال الخير يراقون بها الناس وهذا وهذا الضرب يكفر فيهن فيهن يكفر في من انحراف في من انحرف في من انحرف عن الصراط المستقيم نعم.
من ال...
من المنتسبين من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة نعم.
فإنهم يرتكبون ير- فإنهم يرتكب يرتكبون البدعة والضلالة ويراقون ويس- والرياء والسمعة والرياء والسمع والسمعة والسمعة ويحبون أن يقبلوا بما لم يفعلوا وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يهمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم na'am kashi na biyu daga wannan mutane ko yadda mutane suka kasu shi ma wannan mun taɓa bayanin cewa idan mutum yana so ya rike shi cikin sauƙi zai rike abu ne guda biyu aka ce mutane sun kasu kashi hudu a cikinsa a ikhlasi da mutaba'a kashin farko wanda suka riki ikhlasin da mutaba'a kashi na biyu wanda ba ikhlasi ba mutaba'a na uku wanda suke da ikhlasi ba mutaba'a na hudu kuma wanda suke da mutaba'a ba ikhlasi shikenan za ga kamar yadda muka gama wancan a, wanda ya gabata to mun ji na farko wanda suke akwai ikhlasi da mutaba'a tunda dai kun san ikhlasi da mutaba'a ba sai mun tsaya fassarawa ba ikhlasi yi don Allah mutaba'a kuma bin manzon Allah a aikin sallallahu alaihi wasallam to kashi na biyu na mutane sune man la ikhlasa lahu wala mutaba'a sune waɗanda ba sa yin aikin don Allah don haka baka kiransu masu ikhlasi aikin nasu suna yi don riya wala mutaba'a kuma wajen kaifiyar yadda ake aikin ba sa yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin madarijus salikin bayan nan da yace wala mutaba ya kara yace falaisa amaluhu muwafiqan li shar'in aikin su bai dace da shari'a ba walaisa huwa khalisan lil ma'budi kuma bai zama an tsarkake shi domin wato Allah abin bauta shi kadai ba ma'ana ba a yi abin da ya dace da shari'a ba mai ma'anan abin da ya dace da shari'a bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ba a yi don Allah dan a samu lada a gun Allah ba wannan shine ikhlasi to har yake cewa fa a'malu a yace ka a'malil mutazayyinin linnas kamar aikin mutanen da suke kawata aikin su su yi adansa domin mutane waɗanda suke yin adan aiki domin mutane su gani suna yi ne don mutane su kai wani ai salihi ne wani ai mutumin kirki ne yana yin kaza ai ko in ana neman mutanen kirki ai wani yana ciki shi a can kasan zuciyarsa abin da yake so mutane su faɗa kenan ba yayi ne don Allah dan ya samu lada ba to irin waɗannan aikin su la ikhlasa wala mutaba in suka tashi yin dama ba su yi don Allah ba to kuma in za su yi aikin wannan din da suka yi ba don Allah ba ba sa kuma koyi da sunna kaga hasara ta yi yawa Allah kiyaye har yake cewa almura'ina lahum bima lam yashra'hu Allah wa rasuluhu masu yin riya kuma bayan sun yi riyar sai su bauta wa Allah da abin da Allah bai shar'anta ba domin ka'idar musulunci kamar da muka sani duk aikin da za a yi kar mu manta shi yasa malamai suka faɗi waɗannan a matsayin sharuɗan karɓar ibada duk ibadar da za ka yi kowace iri ce ta baki ce ta gaɓuɓɓan jiki ce ta dukiya ce duk abin da za ka yi to ka nufi Allah shi kaɗai wannan shi ake ce mai ikhlasi kuma in ka tashi yi sai ka tambaya yaya ake yi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ka yi irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in kai don Allah ba ka yi koyi da manzan Allah a ciki ba Allah ba zai karba ba sai ya ce ka yi shishigi an aiko ma manzo ya koya ma ka tsallake shi ka ce ba ka so ka ce kai za ka iya zuwa gun Allah ba tare da manzo ba shine ma'anar wannan kaga ka yadda da la ilaha illallah baka yadda da muhammadun rasulullah idan kuma a wajen gefen mutum ya zo ya ce shi ya yi koyi da manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya yi ne don mutane su yaba masa kaga wannan a zahiri ya yi daidai ta sunna amma kuma a zuciyarsa ba don Allah ba ne to shi ma wannan ba zai samu ladan aiki ba kowane irin aiki ko na baki ne ko na gaɓar jiki ko kuma na dukiya Allah maɗauki ya tsare mu to yace wannan shine kamar misalin masu yin riya na farko an yi riya na biyu kuma sannan ba a yi ma irin yadda suna ta koyar ba ku gane wannan za mu zo kan waɗanda suke da ba ikhlasi amma akwai mutaba'a sai ku bambance su da wani wannan da ikhlasin da mutaba'ar duka babu ba a yi don Allah ba kuma ba a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a aikin ba to sai ke cewa a ina ne yace wa haula ishirarul khalqi waɗannan su ne mafi sharrin halitta la ilaha illallah Allah tsare mu daga riya waɗannan su ne mafi sharrin halitta abun Allah wa humul mutazayyinuna bi a'malil khairi wannan daga littafin muke karanta littafin da ke hannunmu wa humul mutazayyinuna su ne masu yin ado bi a'malil khairi babu matsala irin mutumin da yake ado da aikinsa zai zo gaban mutane bal a zuciyarsa ba shi da nufin ya samu ladan Allah amma in ya zo gaban mutane sai nuna musu shi mai takawa ne saboda kawai a yi ba masa an sha maganar irin waɗannan matsaloli dai da suke da alaƙa da maganin riya har wani daga cikin magabata na cewa duk mutumin da yake so ya maganin riya to ya saba da ɓoye ayyukansa ka saba yin wasu ayyuka a ɓoye domin in mutum yana ya saba yi a bayyane to sau da yawa shaidan na zuwa masa ce to abinda baka yi niyya ba ma sai ce ka yi niyyar yanzu don mutane su gani sai sai ya ba maka amma in ka saba to sai ka zama kamar waɗanda muka magana makon da ya gabata cewa da samuwar mutane da babun mutane duk ɗaya ne a gunsu inda mutum a gabanka ba ba bambanci in ba kowa ma a gabanka ba bambanci shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya saba sallar dare shi kadai ya tashi ya yi alwala in ya buƙaci wanka ne ya wanka ya yi alwala ya tsarkake jikinsa ya zo ya tsaya gaban ubangiji duk gidan ba wanda ya san me yake sai shi kadai to da wahala ka samu munafinci a zuciyar irin wannan mutum domin ɓuyayi yake ganawa da Allah duk mutumin ku da ya kai ga yana buya tsakaninsu da ubangiji yana ganawa da shi to Allah yana ƙara shiryar da shi zai nesanta shi daga riya zai nesanta shi daga neman suna kullum za a ga cewa don Allah yake abinsa to musamman kuma ƙari na biyu sai ya haɗo da ya koyi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai komai to sai ce yura'una biha annasa suna yin ado da kyawawan ayyuka na alheri kuma suna yin riya don mutane su gani sai ce wa hadha darbu wannan nau'in ad-darbu yana nufin qism wannan kashin wannan kashin yakthuru yakan yawaita fi manin harafa an siratil mustaqim a cikin mutanen da suka karkace daga hanya madaidaiciya minal muntasibina ila al-fiqh daga cikin waɗanda suke dangana kansu zuwa ga fiqhu wani a cikin madarijus salikin babu kalmar fiqhu ya dai sa saboda shi malam ya faɗi al-ilmi ne minal muntasibina ila al-ilmi ƙarin fiqhun dai ƙarin bayani ne domin duk suna ciki المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والإبادة akan samu wannan yace yana da yawa a gurin karkatattu wanda suka kauce daga hanya daga cikin mutanen da suka dangana kansa ga fiqihu ma'ana masu ilimi wal ilmi da ilimi a cikin malamai an fi samun waɗannan ga ilimin to amma a zuci ana so a nuna wa mutane ilimi sai a yi dan riya dan kawai a yaba mutum a ce shi malami ne walfaƙir da kuma mutane da suke dangane kansu zuwa ga faƙiranci alfaƙir nan yana nufin tasawufi sufanci ma'ana abin da ya shafi gudun duniya domin da sufanci da ake cewa sufanci da kafin wannan lokacin ko kafin a fara amfani da kalmar tasawuf da faƙir ake cewa shi yasa malaman da in suka rubutu suna magana akan sufanci sukan kira su alfuqara'u kafin su kira su sufiyya don haka nan alfaƙir ba talauci kawai yake nufi yana nufin masu amfani da talauci wajen bautarsu domin suna nuna su talakawa ne su ba masu son duniya ba ne masu gudun duniya ne shi yasa har suke sanya tufar da aka yi ta daga buzu wannan kuma shi ake ce masuf shi ne asalin aka kira su sufaye yauwa domin da saboda mutum yana da kayansa na ado da kayan da zai kawa da su duk sai ya aje saboda gudun sai sa suf yana yawo da shi saboda a ce yawa saboda a ce wannan ba ruwansa da duniya to wannan abin asalin shine abin da aka fara har ake kiran su sufaye tare cewa da Hausa ne muke cewa sufaye amma da Larabci al-sufiyya lafazin daga wannan suf din ne ba daga su yadda suke faɗa ba a cikin wasu daga cikin littafan su zaka ga suna cewa abin da ake nufi da tasawufi wai an samo shi ne daga ahlus suffa mun san ahlus suffa daga cikin sahabbai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar maka ya zo madina cikin akwai sahabban da ba su samu gida ba sai suka makale a masallaci suka samu wuri wani wuri ana ce masa as-suffa to wannan wurin masu danganta danganta kansu ga wannan su ake ce ma ahlus suffati to su sufaye daga baya sai suke dabara dan a nuna cewa asalin su ai abin ma daga sahabbai suke sai suka ce asalin su daga waɗannan mutanen ne yau ba haka bane kuma wasu kuma sukan dangana asalin kalmar daga safa'i zuciya gare-gare mana gyaran zuciya shine safa'ul qalbi eh gyaruwar zuciya da kyanta da tsabtace zuciya to wannan shi ma asali ba daga wannan bane ko da suna kokarin cewa manufar su kenan amma dai asalin sa kalmar tasawufi ga masu irin wannan aƙidu to an sa shi ne sakamakon kayan sufi da suke sawa a jikinsu su wannan dai ba shi muke zance ba abin da nake magana anan shine abin da ake nufi da alfaqru to alfaqru yana nufin tasawufi kawai ka gane wannan ko zuhudu wal ibada da bauta ma'ana masu dangana kansu ga bauta da irin wannan harkar sufaye an fi samun irin wannan a gurin su a mutum ya lura daga cikin waɗanda dai suke karatu ɗaliban ilimi sun san masu wannan harkar ta tasawufi saboda tsabar nuna wa mutane aikinsu ya kai hatta ikhlasin ana riyansa ko ba ku fahimci wannan ba ba a cikinsu aka samu wasu mutane da ake ce ma 'yan malamatiya ba ana sha ba ku labarinsu a nan 'yan malamatiya malamatiya ko malamiya su sha'awarsu shine a zarge su a ce musu mutanen banza wai su suke su ka ɗauke su ba na Allah ba saboda wai su a zuciyarsu su sun san na Allah ɗin ne amma suna so mutane su rika su kansu a matsayin mutane waɗanda ba masu kirki ba kaga wannan wannan su ake ce ma yan malamatiyya ma'ana masu son a zarge su daga malam zargi to kun kaga wannan shi menene saboda riyar ikhlasi ne saboda suna nuna su ai masu ikhlasi ne ba ruwansu ma in kun zage su ba ruwansu in kun yabe su sai suke neman a yabe su a asoke su don wannan sukan alama ce ta cewa su ai shikenan in an soke su ma a wurin Allah ai su ba su da matsala na taba ku labarin shi ma dai a nan wani lokaci wani malami masu irin wannan abun wata rana yana zaune da ɗalibai a ƙofar gidansa ƙofar gidansa an yi karatu sai ga wata mata ta fito daga ɗakinsa na jikin zaure ɗakin da nasa ne shi kaɗai mun san da irin wannan ɗakuna ai masu gida sukan yi irin wannan sai aka ce daga nan sai ga ta ta fito daga nan ta tafi sai ta dawo sai ta tsaya gabansa da ɗaliban ta ce mantuwa ne wai ta manta zaninta a ciki saboda shi abin da yake so ya nuna wa ɗalibansa cewa shi su zace shi ma ba mutumin kirki ba ne cewa daga ɗakinsa ta fito la'alla kaza da kaza aka wai saboda wannan abin ya tsara matar ta zo ta wannan dan mutanen su zace shi ba mutumin kirki ba ne ba fa ba abin da ya fa bai komai da ita ba amma so yake shi ya zama wai a idan dan adam abin zargi ne agun Allah kuma mutumin kirki to wannan akan wannan aqidar ta almalamatiya suka gina irin waɗannan suna dai Allah dai kyauta to sai ce fa innahum yace su waɗannan zaka samu yartakibuna albid'a sukan aikata bid'o'i waddalalat haka yake a majalis halkin amma nan waddalal bashi hakan ma'ana albid'a waddalala suna aikata bid'a da bata war riya'a da kuma riya was sum'a da jiyarwa riya shine kai aikin da za a gani dan a gani a yaba ma sum'a kuma shine kai aikin da za a ji dan a ji a yaba ma mun gane ko wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suna son a yaba musu da abin da basu aikata ba suna sha'awar a yaba musu da abin da abin ma da basu aikata ba kaga wannan da a ce sun aikata abu suke son a yaba musu wannan da bambanci shi ma laifi ne ko shi ma ya bata aiki to amma wannan bai aikin ba kuma yana so a yaba masa akan cewa yayi wannan aikin kamar da zaka ga Saudiya ana samu hata tsakanin dan adam ana samu masu zuwa gaban manya su ce ai mu ne ma muka kaza muka kuma bai komai ba fituna kaza da aka kaza mu muka kwantar da ita kuma kila yana kwance a gidansa ba abin da yi kaga wannan me yake yayi ne dan babba ya yaba masa to a cikin harkar ubangiji ma da bauta akwai masu irin wannan abu suna son mutane sun zo su ce ai mu muka kaza mu muka kaza ba nan aka kaza ma aka rasa wanda zai kaza sai ni ne kaza duk wannan saboda mai mutane su yaba masa in ka tambayi mutanen kuma da aka ce an musu sai su mu ba ma taba ganin sa ba wannan duk ana yi to dai masu irin wannan bala'in Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da su sai ke cewa wa fi adrabi haula'i dangane da kashe-kashen irin waɗanda ko makamantan waɗannan nazala qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki dangane da su aka saukar da shi ma'ana yana da alaƙa da su saukarwa nan wani zai ce to ai lokacin da waɗannan suka rayu ai a baya ne bayan an saukar da ƙur'ani bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko idan aka ce a kansu aka saukar sai wani ya ce to ya za a yi haka to dama abin da yake faɗa wa fi adrabi haula a makamantan irin waɗannan aka saukar da wannan aya ma'ana wannan ayar duk da an saukar da ita zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masu aiki irin wannan to ta shafi masu yi a wannan zamani mun gane insha Allah sai ce qauluhu ta'ala shine faɗin Allah madauki da yake cewa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw kar ka zaci shine la tahsabanna kada ka zaci allazina waɗannan waɗanda ya na bima a tau wanda suke farin ciki suke murna suke alfahari da abin da suka aikata a taunan ai fa'alu wa yuhibbuna kuma suke son an yuhmadu a yaba musu bima lam yaf'alu da abin da ma ba su aikata ba to sai Allah nana to sai ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azabi kar ka taba tsammanin su da wani tsira daga azaba mafaza nan ana nufin najati kar ka taba tsammanin za su tsira daga azaba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi Allah tsare mu wannan aya kuru-kuru take akan wannan zancen take ba akan wani abu ba mutum ya aikata abu dan ayaba masa ko kuma bai aikata abun ba ma ya ce ya aikata dan ayaba masa to karka tsammanin wannan mai tsira ne ba zai taba tsira ba sai idan ya tuba ya bar irin wannan aiki ad-darbu thalithu kashi na uku man huwa mukhlisun fi a'malihi shine wanda yana da ikhlasi a aikinsa ma'ana aikin yana yi dan Allah ai mun ji yanzu gubbi guda biyu masu ikhlasi da mutaba'a sai kuma marasa ikhlasi marasa mutaba'a to yanzu na uku sune masu ikhlasi babu mutaba'a yace man huwa mukhlisun fi a'malihi shine wanda yana tsarkake aikinsa ga Allah dan Allah yake akwai ikhlasi niyyarsa a zuciya ta kwarai ce so yake samu lada abun Allah lakinnaha ala ghairi mutaba'ati al-amri sai dai kuma wannan aikin da yake yi yana yin sa ba akan bin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an ce ga yadda za ka yi sai je yi wani abu daban an ce ya bi dama sai ya bi hagu amma fa don Allah yi kamar misali da muka bayar wancan mako misali mutumin da zai zo ga sallah cikakkiya ya iya irin ta manzon Allah sallallahu an karanta sifatu salatin nabi tsaf an iya kai ba wannan ba wannan na hudu ne wanda zai zo da niyya sosai yana son ya sallah amma kuma bai yi irin na manzon Allah sallallahu kamar wanda zai zo da kyakkyawar niyya yana son sallah amma sai zo ya ƙara raka'a ta hudu a sallar magariba in aka tambaye shi me wannan sai ya ce a ita ma ibada ce me laifi dan na ƙara raka'a ai ba a yin dai wannan ko amma da mutum zai haka sallarsa ta magariba za ta karbu ba ta karbu ba duk da cewa yi don Allah na? sai a gyara masa yauwa amma ba zai ce dama haka ake dinda duk mutum kuma a duniya komai abinsa ya san magariba dai uku ake misali in sabon kamar misali ba magariba ba e idan aka ce kuma da jahilci yawan hukuncinsa daban amma nan ana zancen wanda a zuciyarsa da tsarki Allah yake nufi to amma kuma ga yadda aka koyar a sunna sai ya ƙi ya ce shi zai yi nasa daban shine nan bid'a take tasowa wanda koyi da jahilci saboda rashin sani to cikin abin da in yayi bashi yake yi saboda barin rukuni sai a gaya masa sai sake abin ko da ba rukuni bane za a iya yafe masa tunda bai sani ba wannan abin yana tasowa da yawa a harkar aikin haji aikin haji shi yasa malaman da suka da fiqhu mai kyau a aikin haji suna da sauƙaƙawa ta bangaren sa cewa akwai matsalolin da in mutum yayi su jahalan ana yafe masa su ga saboda aiki ne da ba yau da kullum ake yin sa ba idan aka ce mutum duk motsi an bata masa aiki duk motsi abinka ya ɓaci to sai ya dawo gida ma sai ya tambaya sai a ce ina hukuncin wanda ya kaza sai a gaya masa ai aikin ka ya ɓaci haka tashi hankalin da yawa to idan akwai jahilci akan tsallake abubuwa to amma wanda ya sani to ba shi da uzuri ya canza abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya ce shi ga yadda yake so to aikinsa ba zai karbu ba ko da ba da niyyar canzawa ba ai akwai hadisin arba'ul nawawiya da muka karanta a baya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ko fa huwa radd wanda ya kirkiro ya farar da wani abu a cikin lamarin nan namu wato na musulunci sabon abin da babu shi to an mayar masa ba a so wani zai ce ni ba ni na kirkiro ba samu ne ni ma na gaba da ni an riga an kirkiro wannan bid'a tintini ni ma kawai ina yi ne me za a ce masa sai a ce duk da haka baka da uzuri in dai ka san bid'a ce to wajibi ka batta baka cewa a tunda ni ban sani ba ban yi karatu ba amma na ga ana bid'a na ci gaba da yi a'a domin manzo Allah sallallahu a wani hadisi riwayar da ba wannan ba wancan na ibn umar wannan na aisha a muslim mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu kaga nan ba zancen kai ka kirkiro wanda ya aikata wani aiki ba umarnin mu akai to an mayar masa kayansa ashe kenan tilas duk mutumin da yake son aikin sa ya karbu yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa lakinnaha ala ghairi mutaba'ati al-amri amma duk da ikhlasin sa yayi aikin ne ba akan biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko umarnin Allah ba domin in an ce mutaba'an nan ya kunshi fa ba iya kawai galibi mukan fassara da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ma'anar ashmal min hada ma'ana yin aiki bisa yadda aka shar'anta mana amalul mashru ka aikata aikin da aka shar'anta shar'anta ne ko Allah ne shar'anta ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta duka dan a cikin ayyuka ya akwai wanda a qur'ani suka zo ko kaifiyar yadda za ka yi cewa kai kaza sai kai kaza sai kai kaza kaga wani ai bayanin kaifiya ne bayanin yanayin yadda ake aikin ne to in dai an faɗe shi a wannan a cikin alkur'ani to dole yadda aka faɗa haka za ka yi ko kuma in babu alkur'ani to ka bi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai ce ka juhalil ubadi kaman jahilan masu bauta a gani jahilan masu bauta ma'ana masu bauta da jahilci ba su yi karatu ba sun ƙi su nemi yadda ake yi amma suna son su bauta wa Allah sai ce wal muntasibina ila zuhudi wal faqri da masu dangana kansu zuwa ga zuhudu gudun duniya da kuma fakiranci shine dai sufaye yace wa kullu man abada Allah ala ghairi muradihi ko ai wa kulli kai na wa kulli man abada Allah ala ghairi muradihi da kuma dukkan mutumin da ya bauta wa Allah ba a tsari da nufin da Allah yake so a bauta masa ba shine alagairin muradi a madarji salikin abin da ya faɗa shine wa kullu wa kulli man abada Allah bi ghairi amrihi da duk wanda ya bauta wa Allah ba tare da umarnin Allah din ba nan kuma ya ce mene ala ghairi muradihi ba akan yadda Allah yake nufi ba wannan wata magana ce irin su al-Imam Shafi'i sun fahimce ta inda yake cewa amantu billahi ala muradillahi na yi imani da Allah akan yadda Allah yake nufi a imani da shi ba a yadda ni na tsara wa kaina ba kun gane akwai bambancin wannan ai to haka duk bautar da za ka yi ka bauta wa Allah da nufin ka samu lada sannan kuma a irin nufin bautar da Allah yake so ba irin wanda kai ka zaba don haka nan an hana ka ka kirkiro wani sabon abu shi sa har al-Imam Shafi yake cewa hasara tana tabbata ga wanda ya ƙi bin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuwa sun fi mu fahimtar komai da komai yace wallahi su suka fahimci me Allah yake so a bauta masa da shi a irin yadda yake nufi sun fahimci zancen Allah a irin yadda Allah yake nufi kuma yace fahimtar su ta fita mu kai fahimtar su ta fita mu amfani gare mu ba wai gare su ba a'a gare mu mu da haka mu ɗauko fahimta su mai aiki da ita ta fi mana amfani to shi ne ke cewa ka juhalil ubadi wal muntasibina ila zuhdi wal faqri wa kulli man abada Allah ala ghairi muradihi da ƙari a madarij salikin a wannan wuri yana kuma da kyau yana cewa wa taqada ibadatahu hadhihi qurbatan ila Allah kuma ya kudurci cewa bautan nan tasa wannan da yayi kusanci ne zuwa ga Allah mun fahimci wannan mun san bari mu tsantsa mai magana akan wannan ko da dan kaɗan dai sau da yawa in ka tambayi mutane menene bid'a me suke cewa galibi kafin karatu kafin mutane su fahimta da karatu sun ɗauka an ce bid'a ana nufin kaɗe-kaɗe eh kaɗe-kaɗe ka yau an yi bid'a a gida a ina ne wurin gidan karuwai ko gidan kaza da kaza an yi bid'a to bid'a ba ita wannan ba ita ce bid'a ba wannan sunansa saban Allah ita bid'a a cikin harkar addini ake samunta wato neman bautar Allah da neman lada da abin da Allah bai ce abauta masa da shi shi ake cewa bid'a kun gane wannan ka bauta wa Allah ka sa ran zai baka lada amma fa ita wannan ibadar ba Allah ne ya ce ai ba ba manzansa ne ya ce ai ba kaga kenan mutum ya kirkiro wata hanya ya kirkiro wani tunani ya kirkiro wata dabara ko wata ibada ya bauta wa Allah da ita wannan maganganun malamai dai akan wannan suna da yawa wajen tsoratarwa da kuma wato nuna wa mutane hatsarin irin wannan abu kissan nan ta imam malik da mun sha maganar ta da yake faɗi banda kissa da maganarsa da ya faɗa ya ce manifta da afil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من سوانا من شاقنا دم متمن da ya kirkiri wata bid'a yana ganin ta mai kyau kun gani yana ganin ta mai kyau shi yasa malamai sun tabbatar da ba wata bid'a mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin mene ikira ta dalala babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya larabci mun gane amma na sani akwai maganganun malaman mazhabar shafi'iyya da su suka fito da wannan abun bisa wata magana ta al'imamu shafi'i da suka fahimce ta irin wannan tsarin suka rubuta a littafansu cewa akwai bid'a hasana mustahabba da sauransu wannan akwai a rubuce a littafai amma hakika kuskure ne malamai fa sun faɗa kar ku ce ba a faɗa ba amma wasu malaman sun nuna rashin kyanta saboda wancan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cewa dukkan bid'a bata ce in dai bid'a ce da aka kirkiro a bauta wa Allah a samu lada kuma Allah ba shi yace ai ba manzo Allah sallallahu bai ce ai ba to tana nan a matsayin ta na bid'a to ba za ta zama mai kyau ba misalan da akan kawo a ce to ai ga tattara alqur'ani wuri guda ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba a zamanin sa aka yi wannan ba ko amfani da lasifika ko shi ma me yasa ake amfani da lasifika a wurin karatu sai malamai suke cewa wannan abun ku kalle shi shin aiki ne da ake yin sa don a samu lada yanzu akwai wanda ya aje wannan don ya samu lada akan shi kansa sa muryar ta fita ta wannan lasfika akwai wani neman lada a kansa wasila ce don haka wasila hukuncin wasa'il shine hukuncin gayat mun fahimci abin gayar shine a isar da saƙon ta wannan hanya ba wata sabuwar ibada ba ce aka kirkiro da a ce akwai ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai amfani ita ko ba zai ba zai kun gane haka misali hawa jirgin sama a tafi haji akwai malamin da yake faɗa wannan to wace a hau jirgin sama a tafi haji shi ma bid'a ne don haka duk sai a daina komai sai ma su ce a'a ana nufin fa abin da ka ɗauke shi ibada haka jirgin sama ai ba ibada ba ce wasila ce ta zuwa wurin ibada da akwai jirgin sama zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ki shiga ya ce shi bid'a ne wannan ba zai ba saboda me rashin sa ne yasa bai yi ba amma yanzu misali a cikin kiran sallah kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya koyar da mutane kiran sallah ai zama yayi wata rana sai yake cewa mutane wani yazo ya ce yayi mafarki Abdullahi bin Zaid ne ko ya ce ya yi mafarki haka abu mahzura ya ce ya yi mafarki ga wasu lafuzza ya gansu dan tambaya shawartar su yayi ya ce wace hanya za mu bi ne mu rika sanar da junan mu cewa lokacin sallah yayi wani kawo shawarar a rika busa kaho annabi sallallahu alaihi wannan yahudawa ne suke busa kaho wasu suka ce a buga kararrawa yace wannan na kirista ne shine wannan yace yayi mafarki ga wasu lafuzza yace karanto su mu ji sai shi ya ji sai karanto yadda kiran sallah yake wannan Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah da lafazin nan haka ashhadu anna muhammadar rasulullah haka sau adadin da ake yi hayya ala sala da hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sai a wannan yayi daidai a koyawa bilal sai a koyawa bilal shikenan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yayi daidai din nan ai shikenan ya zama shari'a mun fahimci wannan to da wani zai zo misali sai ya zo hayya ala sala sai ya ƙara wani lafazin a nan wurin sai ci jama'a ku yi gaggawa fa na kusa ƙarewa misali da mutum zai faɗi wannan sai ya ɗauki cewa wannan faɗin ma zai samu lada a kai to wannan sai a ce bawan Allah wannan bidi a ce kamar masu ƙara hayya ala khairil amal a goyon shi'a kina sallar shi'a in suka ce ashhadu an la ilaha illallah za su ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sai kuma a ce ashhadu anna aliyan waliyullah sai a ce hayya ala sala da hayya ala fala sai kuma a ce hayya ala khairil amal to wannan karin ashhadu anna aliyan waliyullah da kuma hayya ala khairil amal din nan akwai damar a yi shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko babu dama akwai damar a yi shi ko ma'ana mm-mm, abin da yake nufi yawwa akwai damar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza a sa wannan lafuzan a ciki to tunda akwai damar shi bai sa ba to haramun ne wani daga bayan sai sa to ta nan ake hango bid'a kun fahimci abin duk abin da da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai damar a ce an yi shi to ba a yi shi ba amma damar yin hakan da bukatuwa zuwa ga yin hakan ta samu amma bai yi ba to haramun ne wani daga baya zo yi amma duk abin da ba wannan ba ko kuma ba asalinsa a babin ibada yake ba to ba za a sashi a bid'a ba asali dai abin da sa na fita wannan zance shine bid'a ana samun ta ne a ina a aikin addini yawa aikin da zaka nemi lada da shi alhali Allah bai ce kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kai ba to shi ake cewa bid'a ba kida ba ba rawa ba to mu je sannan yawa wannan zancen da nan ɗauko na madaris salikin ban ƙarasa shi ba ya ce wa a taƙada ibadatahu hadhihi qurbatan ila Allah ya ce fa hadha haluhu wannan mutumin halinsa kaman ya zunnu anna sama al-muka'i wa tasdiyati qurbatun yace kamar mutumin da yake zaton sauraron tafi da fito ibada ce duk mutumin da yake tsammanin da tafi da fito wanda Allah madauki ba mu labari wa ma kana ibad wa ma kanat wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ne ko yawwa Allah madauki yake cewa sallar su mushrikai a baiti ma'ana dakin Ka'aba ba wani abu bace illa muka'an wa tasdiya tafi ne da fito ayi tafi ayi fito haka suke yi da to wanda a zamanin yanzu zai ɗauki da tafi da fito a matsayin ibada ƙurbatan illallah to ya shiga cikin wannan layin ibada abin nan bid'a yake ko da ikhlasi yake zai ce ai dan yaban annabi muke yi ai dan zikirin Allah ake to amma kuma an sa da kiɗa da fito a ciki da makamantin wannan to yana nan a matsayinsa na bid'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bautawa Allah da kiɗa bai taba bautawa Allah da fito da kuma tafi ba mun fahimci wannan abu Allah tsare mu sai ce wa sha'nu laisa fi ibadatillahi faqat sha'anin ba wai kawai abautar Allah bane kai niyyar cewa Allah kake so ya baka lada bal a'a fi ibadatillahi kama arada Allah abauta wa Allah a yadda Allah yake so abauta masa ai insha Allah kun kun gane wannan ma'ana ba ba asalin abin da ake so a shiga aljanna da shi shine kawai abauta wa Allah ba abauta wa Allah din ɗaya kenan to amma kuma tilas bautar Allah ta zama yadda Allah din yace abauta masa akwai wani hadisi da yana ban sha'awa ina ina magana akan wannan abun saboda girman sa da alakarsa da wannan magana hadisin nan na albara bin azib da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa zikirin nan kullum ina nana ta wannan mutane da yawa ba sa hangen darasin da ke cikin sa da ya koya masa fa a cikin addu'an ne gashi a wurin annabi ya koya masa sallallahu alaihi wasallam yake cewa amantu a ƙarshen addu'a ne ce ka ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta da shi bara bin azib sahabi ne fa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi yazo ya maimaita dan ya koya sai sai ya ce amantu bi kitabika allazi anzalta maimakon wa bi nabiyyika allazi arsalta sai ya ce wa bi rasulika allazi arsalta maimakon annabi sai sa me ar-rasul kun ga bambanci tsakanin me annabi da ar-rasul wani zai ce to ai duk babu me bambanci annabi da rasul ai annabin dai shine rasul din ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wa bi nabiyyika allazi arsalta ni haka nace maka to idan sahabi zai wannan kuskuren a hana shi ina mutum zai zo shi kuma ya kirkiro nasa zikirin ko ya canza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai me ne to duk dai ba dododo ake tsafi ba kamar da bahaushe yake faɗa ko wannan maganar marar kyau wannan karin magana ce na zamanin jahiliya da kafin a musulunta na makusanci a ce dodo ɗaya ke tsafi ya kamata yanzu musulmi su daina amfani da wannan ko tunda dai ba amfani dodo dai shirka ce to bai kamata a ce kuma musulmi yana alfahari da dodo ba Allah tsare mu yawa Allah ɗaya ake ake bauta wannan in ka in kila sai an yi amfani da karin magana kenan tayyib mu je yace wa minhum man yamkufu fi khalwatihi a cikinsu masu irin wannan bautar akwai wanda zai zauna fi khalwatihi a cikin khalwarsa kun san khalwa eh wasu samari da ba sani ba halwa muke cewa ne haka da hausa halwa da larabci asalin ta halwa ne halwa shine dama mutum ya keɓe ya buya shi kadai mun san yana daga cikin abin da wasu masu wasu ɗariƙun sufaye suna da wannan ibada ce ta musamman mutum ya shiga halwa zai buya a wani ɗaki mai duhu ya kwana da kwanaki ana tsara masa akwai mataki-mataki da suka bayyana a cikin littafansu na irin wannan harka ɗin mutum zai kwana uku ba ci ba sha ba abin da zai gani ba zai ga kowa ba ba abin da zai shigo masa to a wannan halwa ɗin ya ta zikiri ya ta zikiri wai an yanayin yanayin haka har zai ga Allah har kuma ma shi ma ya rikide ya zama Allah ɗin to matakan daban-daban ne wannan shi ake ce makalwa ɗin to abin da malami ya kawo a nan don ka ji girman abin sai yake cewa wa minhum man yamkuthu fi khalwatihi a cikin su akwai wanda zai zauna a cikin wannan irin khalwa ɗin tarikan lil jumu'ati ya bar sallar juma'a ko domin ka'ida shehi ya ce karka fito sai bayan kwana bakwai ko ko bayan kwana uku ma ka shiga ran alhamis misali ko laraba a ce ba ka fito ba sai asabar ba jin komai ba komai to kaga ba juma'a kenan ba jam'i ba juma'a wa yara zalika qurbatan kuma yana ganin wannan ibada ce da zai samu lada a gun Allah gashi kuma ya bar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibcin zuwa juma'a ai kowa san girman sa a addinin dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi to mutumin da zai bar shi ya shiga wata ibadar daban ya ɗauka ibada ce da Allah zai bashi lada alhali ya bar ta Allah da take a cikin Qur'ani an ce yi ko to shine sai ke cewa wa yara zalika qurbatan wa yara muwasalata saumin nahari bil layli qurbatan haka nan kuma yana ganin sadar da azumin wuni da dare ma'ana idan ne azumi da rana rana ta faɗi to ba zai yi sharuwa ba sai ci gaba da jin yunwa da ƙishirwa ban kira shi ya ci gaba da azumi ba ko saboda a sharance ba sunansa azumi ba eh sai shi ai kwana na bakwai ba ko abinci ban ci ba to ya saka to mutum ya dauki Allah zai bashi lada a irin wannan ibadar bid'a ce Allah ba zai bashi ladan ba kun ga wannan ai Allah ya bautawa akwai ikhlasi amma ba a samu me ba ba samu ta ba ba ya bautawa Allah da abin da Allah bai sa shi ba shi sa ai Allah ke cewa am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din kun gani bai ce min kada kada ba nan zancen magana bid'a take am lahum shuraka'u ko suna da wasu abokan tarayya ne shar'u lahum wanda suka shar'anta musu min addini min bayaniya ce wannan ta bayanin jinsi ma'ana suka shar'anta musu wani abu na addini ma lam ya'zan bihi Allah wanda Allah bai bada izini ai ba shi wannan ya nuna mana duk addinin da Allah bai bada izinin a yi shi ba to Allah ba zai karbe shi ba za ka yi ƙoƙari duk bautar da za ka yi kar ka ɓata lokacin ka ka sha wahala wani za ka ga ya fi son irin wannan wasu saboda a kawo masa wasu abubuwan mamaki to kai kaza sai ka yi tsayuwa ta kwana bakwai sai ka yi kaza na kwana kaza sai ka ji shi malamin ya dora ka akan wannan shi fa ba aya ya kawo maka ba ba hadisan manzon Allah ba wata karantarwa ta sahabi ba saboda kawai dai ya ruda ka ka ji abun abun mamaki ya ce ai za ka samu kaza idan kana yin wannan Allah dai sauke samari da yawa ku ba ku san waɗannan abubuwan ba wanda suke neman wani abu a duniya suna zuwa inda ake sa su irin waɗannan abubuwa ko ba haka bane Allah ya sauke to to sai ke cewa wayara muwasalata saumin nahari bil layli qurbatan wa anna siyama yawmil fitri haka nan kuma ko mutum ya dauki azumin ranar sallah qurba shi ma ya dauka wata wani abin lada ne ran sallah ran da ake shan ruwa an gama azumi jiya wace an je idi jama'a duk an tafi idi kowa ya sa abu a bakinsa kafin ma ya tafi masallacin idi ai haka ake ko a sunna shi kuma haba ai ka san ibada da ya kamata mutum ya dada ƙara dagewa yau ma azumi yake azumi gayya azumi yake na waye to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan azumin ranar idin ba shi da lada duk wanda ya azumi ran sallah ba shi da azumi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka nan sallah babba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ayyamu aklin wa shurbin ranar idi ranar ci ne da sha wannan maksudin ashe ashe ai na taba ba mu wannan zancen har fatawar malamai ina tana wani bawan Allah daga cikin malamai malam Yusuf al-Ghafis daga cikin manyan malamai a saudiya yana cewa shi in an masa tambaya ina hukuncin mutum ran ana gama sallar ana gama azumi jiya to yau idan aka yi idi sai ga wani ya fara azumi gobe azumin sitta shawwal shi ne ake tambayarsa ina hukuncin mutum ne wannan sitta shawwal washe garin an gama sallar idi ai dai bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan tunda ran idi ne aka hana yace i bai saba ba amma kuma ya kamata yace shi yana ga ya kamata mutane su gane shi wannan maganar a ci a sha din a kai ziyara din nan a kusanci yan uwa dan uwa ya kai wa yan uwansa ziyara yara su je gida kai ma ka je wani gida ziyara wani ma ya zo maka yace wannan fa abun makasudi ne abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ko yace haka to ba daidai bane yau ka je wannan gidan ziyarar sallah a kawo abu ko alawa ne ko kunu ko menene ko dabino ka ce a yau azumi nake ko kuma kai idan an zo gidanka yau kun kawo mutane abinci da Allah ku hakuri yau azumi nake wannan dai ya bata dadin idi haka dadin idi shine ran idin a sha ruwa haka washe gari haka washe gari mutum ya gama yan ziyarce ziyarcensa ya gaisa da mutane a ji daɗin wannan ziyarce ziyarcen wannan shine an yi idi amma ba daga an yi idi yau washe gari ka fara azumi yace wancan makusudin gaskiya an ba a same shi yadda ya kamata ba dan wai in kai hakan ba laifi ne yau ba kai laifi ba amma kuma baka samu makasudin me yasa ake yin bikin idi din shi kansa ba wato wallahi dadin addini shine kai fa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar din nan sai ka kafi jin dadi amma kana ganin wata hanya kace a wannan ma ai da lada bari in kara kaza da kaza matsala ce hukumanta hadisin abdullahi bin mas'udin ba wata ran da yazo ya samu wasu tabi'ai sun kewaye halaka a masallaci addarimi ya roto nan kuma da isnadi hasan ko su malamai sun ce jayyid da haka yusta anasu bihi wa yusta dallu bihi ya zo ya same su sun zagaye haka a cikin masallaci an yi da'ira wani daga cikin su yana cewa sabbihu mi'a ku yi tasbihi ɗari sai su fara tasbihi ɗari kuma suna lissafawa sun samo yan tsakuwa tsakuwa tsakwaikwai hallilu ma'a kabbiru mi'a kai ba ma'a ba mi'a sai ku yi kabbara sau ɗari ku yi tasbihi sau ɗari haka yana ce musu kuma sai su yi to shine sai ya zo ya tsaya akan su fi cewa kai wannan bayan Allah yace me yasa ba ku lissafa zunuban ku ba suka ce kamar yaya suka ce waɗannan abubuwan yace wannan abin da kuke yi in dai kun yi shi don Allah to ba ku bukata ku lissafa Allah yana lissafa muku da za ku zauna ku tuno laifukan da kuka yi na yi kaza sai ka ce ɗaya na yi kaza laifi kaza na yi zunubi kaza biyu ka tsaya kai wannan sai ka ga girman su ma sai ka tuba ya ce wannan abin da kuka zo da shi ko dai ya zama kun fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kusanci da Allah domin su ba su yi wannan ba in ba haka ba ko wannan hanya ta ku bata ce wannan hanya ta ku me yace bata ce yace dan ni na zauna da sahabban manzo Allah sai yace wallahi ban taba ganin ɗaya daga cikin su yayi irin wannan abin da kuke yace tunda ko su Allah ya ba mu labarin yan aljanna ne to wannan abin da ya shigar da su aljanna ya kamata ya ishe mu mu ma mu shiga aljanna da shi ba mu bukatar mu kirkiro ta hanya ta bautar Allah wadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ita haka zamanin sahabbansa maganganu dai akan wannan suna nan da yawa ɗaliban ilimi na sha gaya mana mu samu littafin shatibi mu karanta ko ya sunansa kitabu na itisam na ashatibi mujalladi biyu ne babban littafi yana cikin ahsan ma kutiba akan babin abin da ya shafi meye bid'a ka'idar meye bid'a ko kuma dai littafai da dama da suke magana akan wannan a ai shikenan ma kare nan ko ya wuce wa amsalu zalika da dai makamantan irin waɗannan abubuwa ɗin to minti biyar aka ce amma kuma da mun kare wannan ba za mu iya ba الضرب الرابع مسوري كشي نهدو من أعماله على متابعة الأمر واندا أيك الناس سنة فيها أكن متابعة دي yana kokari ya kamanta yayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walakinna hali ghairi Allah ta'ala amma kuma yayi ta ba don Allah ba shi ne wani sun ba da misali ɗansu ya karanta misali in a sallah ne ya karanta sifatu salatin nabi komai ana ɗabbakawa yadda ya kamata da karatun sallah ya iya ya iya ruku'u ya iya ɗagowa ya iya sujada ya iya ɗagowa ya iya zaman tahiya ya iya zikirori duk da ake siffar sallah kana ganin sa kace kai ga siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya iya ta to amma kuma ligairin lahi ta'ala yayi ne ba don Allah ba yayi ne don mutane su yaba masa ce kai wani fa ya iya in ai kana so ka ga waye iya dabbaka ma sifatu salati nabi je gun wani to ana fara jin wannan yana ana fara fadin wannan yana jin daɗi yana yi don a faɗi wannan to shikenan aiki kuma ya san inda yayi ba dai gun Allah ba yace ka ta'atil mura'in kaman ayyukan da'ar na masu riya wani zai ce to can an faɗi masu riya nan ma an faɗi masu riya inda aka faɗa su ne na biyu wanda ba ikhlasi ba mutaba yawa to gariya kuma ga kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗancan nan kuma ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba dan Allah ba yace wa karrajuli yuqatilu kamar mutumin da yana yaƙi an tafi jihadi da shi ake yaƙi riya'an amma yana yi ne don nuna bajinta wa sum'atan da kuma dai a yada labarinsa a ce wani fa yau yayi abin da ba a taba gani ba wa hamiyatan ko kuma yayi ne domin wato kishin kabilanci eh domin asali akwai yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito saboda an taɓa ƙabila kaza ko a wani abu wani sai a ƙasan zuciyarsa dan ramu ko akan ƙabilarsa ne shi ya fito ba dan daga kalmar Allah ba to an samu wannan shi ne ake ce mahamiyatan wa shaja'atan da kuma nuna bajinta ce ai yau maza kaza na kayar to dan aje a faɗi wannan labarin shi dan ya nuna bajinta to shi ma wannan babu walil magnami ko kuma wani abin da yasa ya fito daga gidansa a zuciyarsa shine dan ayi ganima ya samu kai Allah da iko yake duk waɗannan abubuwan fa wallahi ba wanda ya san su ban da shi shi sa wallahi ba mai jin daɗi a rayuwar addini irin mutumin da ya ƙoƙarin tsarkake aikinsa ga Allah za ka gan shi zahiri yana yi da kyau kowa yana burge shi to amma a can ƙasa kuma fa ba dan Allah yake ba wallahi akwai wahala wahala a duniya kuma wahala a lahira domin da bai yi ba da bai sha wahalar ibadan nan a duniya ba saboda me ba ta da lada a lahira domin bai yi dan Allah ba Allah tsare mu daga wannan sannan yake cewa wa ya hujju liyuqala ko ya je haji don a ce alhaji ta wannan magata ko akwai ya je haji don a ce masa alhaji ana samu wannan ko ba a samu har idan ya dawo baka faɗa ba sai nan sai ɓaci da kisoshi ne da kuke faɗa na fulani nan duk ba sai an faɗe su ba kun sani in ce wani ya je haji ya dawo an ce alhaji ya ce na'am ya sake komawa na biyu wai an ce masa alhaji ya ce wai alhaji ji dai wai je na uku ne ko na nawa ne ya dawo an ce alhaji ya ce a haba ai annabi sak to kaga wannan ai bai kamata wannan akwai inda da gaske ne ba almara ba ce ta ƙarya da wasa ai sai a samu hakkafirci a ciki yau ya za ka ce annabi sak saboda kayan haji da yawa wannan dai ana yawa fulani abin da ba daidai ba yawa sai ce wa ya ƙara liƙal yana karatu shi ma don a faɗa yana rera karatu mai kyau don a ce wani ya iya karatu shi ma nan akwai haɗari sosai wa ya'lamu wa yu'allimu yayi karatu yayi ilimi kuma yana ilmantarwa shi ma liƙal don a ce wani malami ne ai wani ba wanda ya fi shi fanni kaza ai wani dama shi kadai ake magana shi kuma ya karanta wancan din ne ya koyar din kuma domin a faɗi wannan wannan dai duk mun karanta hadisin Abu Hurairah nan na sahih Muslim ko li qala sai ce fa hadhihi a'malun salihatun kun ga waɗannan ayyuka ne salihai ayyuka ne na ƙwarai aiko lakinnaha ghairu maqbulatin amma kuma Allah ba zai karba ba saboda me saboda ba a yi yadda Allah ba a yi da ikhlasi ba ba a yi don Allah ba qala ta'ala Allah madauki yace wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ba a umarce su da komai ba ba a umarce su da komai ba illa sai don su bautawa Allah a wannan irin yanayi mukhlisina lahu ad-din ku gani kurukuru mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake addini ga Allah hunafa'a suna masu wato fuskantar gaskiya su yi watsi da ƙarya masu karkata daga barna zuwa gaskiya sai ce falam yi umar iya'a ko falam yi umarin nasu illa bil ibadati ba a umarci mutane ba sai dan su bauta wa Allah alal mutaba'ati wal ikhlasi fiha akan su bi shari'a shine mutaba'a wal ikhlasu kuma su yi ikhlasi fiha a cikin ibadar sai ce wal qa'imu bihima masu yannan ilin aikin masu ikhlasi da mutaba'a hum sune ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sune ma'abuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as'alullah an yaj'alani wa iyyakum min haula to Allah taimake mu Allah ƙara mana fahimta Allah ƙara mana ilimi mai amfani Allah yassare mana al'amuran mu daga tsanani zuwa sauki Allah ƙara mana ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik tambaya ce ko ta wannan tana cewa malam ya halatta mace mai jinin haila wannan ya kamata ta zo mana ran alhamis ne ko wannan tambayar ba ta da alaka da wannan karatun da mun sa tambayoyin fiƙihu su zama alhamis tambayoyin aƙida su zama litinin ko matan da an karanta dai abin nan ba matsala nan gaban sai a rika jera su haka wai halatta mace mai jinin haila ta zo wannan masallacin sauraron karatu idan za ta zauna daga gefe can ko a waje musamman inda dai aka yi wa mata tun da cikin asalinsa daga haraba ne ba matsala eh insha Allah duk da akwai maganganun malamai akan waɗannan matsalolin matsalolin ne har yanzu da tattauna malamai akan su gwargwadon hadisan da suka zo da kuma ijtihadin malamai akai na biyu ina cewa malam sujada ta godiya ko ta karatun alkur'ani tana buƙatar fuskantar alƙibla ba lalle bane ba buƙatar fuskanta alƙibla dai inda kake fuskanta sai ka yi sujadarka domin asali sunanta ta wannan abu kada misali kana kallon yamma kana karatu to kuma sai ka sakko sai ka yi abin nan duk inda kake ka iya yin sujadarka haka nan kuma sujudu shukur labari ya same ka wani abun alheri ya samu duk yadda kake in yamma kake kallo in ina ne ko da alwala ko ba alwala sai kai wannan ke na'am tayyib wa alaikum assalam نعم نعم ba laifi a tasbihi mutlaq mutum zai iya tasbihi ya aiki da umumatin nassoshi da suka zo akan yin tasbihi ga Allah yawa akwai malamai suke magana akan kada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yana istighfari yana tuba a rana sau ɗari su ce kada mutum ya wuce ɗari malamai sun ce ba haka ake nufi ba za ka iya fiye da haka yau amma ba wani ne zai zai sa ka a gaba ko ya ce to kullum na sa ma ka'ida kai kaza ba ko ka zo karɓi wata wata ibada ta musamman sai an je gun wani wani an karɓa ya ce to daga yau kullum za ka yi kaza to wannan shine ake hana don in ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya sa ma ka'ida ba to kar ka dauki wata ka'ida na'am alaikum assalam na'am eh na'am musabaqal alqur'ani malam mun sha magana wannan malam ibnu qayyim a cikin littafinsa mai suna al-furusiyya nabawiyya ya sa musabaqar alqur'ani cikin yadda ake musabaqa ta koyan harbi yadda ya ce tunda ya halatta a yi musabaqa ta wajen koyan harbi ba a babin ibada take ba a babi ne na tamrini hadda ta zauna ya ce da haka ba ibada ba ce musabaka alkur'ani tunda ko ba ibada ba ce ya halatta a yi ta ka fahimci abin kamar yadda za a ce saboda sabawa da karfafa motsa jiki ta saboda jihadi ka je ka motsa jikinka to a babin wannan aka sa musabaka amma duk da haka tana buƙatar mutum ya ikhlasi yawwa na'am a'a kada mutum ya kayyade ya ce ya dora ma kansa kullum zai kaza eh shi haka ya faɗa a'a ba a kayyadewa ka fahimci zan jina banda kayyadewa ko ka dora wa kanka cewa kullum zan yi kaza sau kaza kawai ka samu abin da ka samu damar yi kai wannan shi yafi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya samu dace Allah kuma muke roƙo subhanahu wata'ala kan sabon canji da muka samu a wannan jiha tamu ina fata Allah subhanahu ta'ala wanda Allah ya bashi shugabancin wannan jiha tamu yanzu Allah ya taimake shi akai Allah subhanahu ta'ala ya ba shi damar yin abin da ya dace wanda kuma suka yi nasu suka kare Allah sa Allah saka musu da aikin alherin da suka yi Allah subhanahu ta'ala su kuma ya kara taimakon waɗannan kuma mu bi su da addu'a mai kyau da alheri Allah ya sa al'umma su yi musu da'a da zaman lafiya da kuma kaunar juna dukkan abin da zai zama haɗin kai na jihar Jigawa ta ci gaba Allah ba mu damar ba su haɗin kan da za su yi haka wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad